أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا جمعة أكو قوة جمعة الآخرة أكو قوة رجب جمعة الآخرة تاوتي أكو قوة رجب hijira ta dubu ɗaya da da da arba'in uku, wanda ya daidai da hudu ga wata na biyu miladiya biyu, inda za mu ci gaba da karatun da ta shifa da tarifin kukul mustapha sallallahu alaihi wasallam a zawuyan shehu shehu malam maron radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatullahi yau za mu yi zama na ɗaya. muna cikin fasali na shidda, ma'arifu wa ulumu sallallahu alaihi wasallam a wanda ke bayani bisa kan sane-sane da ilimoma na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an ba manta ba mun yi bayani abin da mun karanta bayani bisa kan abin da ya danganci ilimi na sanin mafarki da kuma ilimi na sanin magunguna bebu kenan ko likitanci wanda ba manta muna cewa wayannan da yawa ma'abuta wayannan ilmumukan da wannan fannin nukan da yawa sukan ɗo sano asalin ilmomin nasu daga wa'ansu manganu na maki sallallahu alaihi wasallam to za mu tashi inda ke cewa وقوله وقد سئل عن سبأ أرجل هو أم امرأة أم أرض فقال رجل ولد عشرة عشرة تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة الحديث بطوله wannan kuma mun shiga ko za mu shiga cikin fanni kuma wanda ya danganci abin da ake ce ma ilmul ansab ilimi na sanin nasaba nasaba nasaba ta mutane da asali na mutane wannan yana da cikin irin wannan ilmomin an tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an saba wai shin saba akin nan muna jin malikatu saba barke su a garin nan na saba a rajulun huwa asalin wannan saba akin wai namiji ne amin maratun ko ko mace ce tun daga shi ana cewa malikatu saba har ma garin ya shahara ita inni mera yake za cikin suratul naml jituka bi naba'in min saba'in bi naba'in yaqin inni jituka ko me ma yake ta kuma kusa gaira bayan qala hatta ma lam tatu washituka min min saba'in bi naba'in yaqin min saba'in bi naba'in yaqin to wannan tunda wannan labarin ya dangantu musamman akwai muhimman akwai wato sarauniya tana da wani muhimmin wuri a ciki shine iya tambaya to ko mace ce am arzun ko ko tunda shi gashi a yanda shi kashi yanda ya zo min saba inda na yakin daga saba na zo ko ko kasa ce ainihin kasa ce ake ce ma saba ainihin wai menene ma asalin wannan sunan sai ma aki sallallahu alaihi ce mutum wani namiji ne wanda ya aishi mutum goma shida daga cikin su suka yi yaman can suka yi hawa hudu kuma daga cikin su suka tafi sham ya ce alhadisi ka tuli a karanta hadisin da tsawon shi shi ko asalin hadisin an farwata ne an farwata bin mistik a kala a taitun rasulullah sallallahu alaihi wasallam farwa ya ce na zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya rasulullah uqatilu bi man aqbala min qaumi man adbara minhum shin zan yaki daga cikin mutane na ina yanzu ya musulunta in na koma zan iya yakan wanda suka bada baya tare da waɗanda suka yarda suka karɓi musuluncin nan sai ma'aiki sassan ce na haka ne falama da bara da ahu lokacin da ya juya sai ma'aiki sassan mai kirawo shi ya mai doshi faƙada sai ce ud'uhum ila islam fa na abau faqatil da farko dai ne zai ka kira su zuwa musulunci in sun kiya ne sannan ka yake su fa qultu ya rasulullah sai farwa yace sai nace ya ma'aiki Allah fa akhbirni an sab'in rajulun huwa amra'a ba ni labari shin saba wani namiji ne ko ko ta mace ce kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce huwa rajulun min al-arab shi wani mutum ne daga cikin larabawa wala da asharatan ya yi mutum goma da ya mana minhum sittatun shidda daga cikin su sai suka yi suka tafi Yaman wata shama minhum arba'atun hudu daga cikin su sai suka tafi Sham fa amma allazina tayamanu amma su wanda suka tafi Yaman kinnan fal azad cikin su akwai azad wa kinda da kinda wa mazhish da mazhish wal ashar wal ashar kenan wa ashariyuna kenan wa himyar da himyar wa anmar minhum bujela anan sun daga gare su aka samu bujela su anmar kenan wa amma allazina tasha'amu amma wanda suka tayi sham fa'amila akwai da ake cewa amila wa gassan akwai gassan wa lakham akwai lakham akwai juzam wa juzam da juzam su hudu nan wannan shine asalin hadisin to aga an mamaki maki sallam ya hidi asalin kabila guda goma kuma daga ina suka tushe su gashi daga wani mutum ne a cikin wani ƙarin wani hadisin cikin wani wanda ba wannan ba yana bayani daga makka ya fita wannan mutumin asalin shi a makka ne aka yi shi shi ta bakin wa kazalika jawabuhu fi nasabi qudaa hakan nan amsar da maki sallam ya bada dangance da nasaba ta qudaa shi ma yana cikin abin da ke nuna tsananin sanin shi da wannan ilimi na nasaba shi ku qudaa haka yace wa gairu zalika min mabtarrat al-arab ala shaghliha bin nasabi ila su'alihi amma ikhtalafu fihi min zalik yace da wannan ma qudaa da kuma daga cikin abin da laraba suka bukatu zuwa su tambayi ma aki sallallahu alaihi akan in sassabawa da suka yi a ciki ala shaghliha bin nasab ta tare da yanda suka shagaltu suka ba suka yi kulawa sosai da abin da shayi nasaba su larabawa suna da kulawa sosai da nasaba to duk da irin da suka kulawa sosai kenan inda suka rikice abin yadda ya rikice musu shi tare su shi wannan qada'an wani lokaci ma a kisan sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake daga ma'ad ne ya miƙe kai tashi sai wani yana ce mai rajul amur amur bin wani ne aljuhani sai ya miƙe sai ya ma kisan sallallahu alaihi wasallam zamana sai ce to na hannu min man mu kenan daga wa muke kenan shi yana tsammanin daga ko za a yi yana tsammanin kai daga ma'ad da yake sai an zama ce mai zamna ya ce to ah yau mu kenan daga inawa muke sai an zama ce mai antum min ko za a tafi maliki ku daga ko za a kuke dan maliki shi shi ne nuni ne zuwa wannan wa kauli da kuma faɗar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce himyar rasul arabi wa nabuha ita su kabila ta ta shimiyar su ne kai matsayin kai suke a cikin larabawa wa nabuha da hiras ma'ana wajen shushuwa gabani ne a ciki kuma abin da ya shahi magana babu kamar su wa mazihish su ko kabila ta mazihish hamatuha wa galsamatuha ita tsakiyan kan larabawa ne da kuma kan makogaransu shi ma da ya nuni zuwa matsayinsu a cikin laraba wal azad su ko kabila ta azad ka yi ruha wa jumjumatuha yace su ne kamar a jikin mutum abin da ke tsakanin kafaɗin shi guda biyu shine kayil wa jumjumatuha da kuma kasusuwa na kanshi wanda suke taro kwalwa wa hamdan yace su ko hamdan kabila hamdan gharibuha wa zirwatuha su ne abin da ke tsakanin daga wuya har ya zuwa tozo zuwa tozon dai wazir wasu wakon su ne tozon manata wannan duka nuni ne zuwa irin yadda ya san su a san asalin logogi wannan ƙabilu na larawa kowanne da matsayin shi annabi sallallahu alaihi wasallam irin matsayin shi a cikin ma larabawa wannan ƙarshe ne wajen sanin nisba dangane mutum wa kawli da fadar ma kisa sallam inna zamana kad istazara ka ayati yawma khalaqa Allahu samawati wal ard yace wannan a cikin hajjatul wada kenan haji na bankwana ma kisa sallam yake bayani yana cikin bayani da wani yake cewa to sani cewa zamani wa ya juyo kamar yanda yake ran da Allah ya hadisi sammai da kasai shi ko inna iddata shuru qur'ani kita qur'ani yake cewa inna iddata shuru da Allah sana ajal sharan fi fi sana ajal sharan yawma khalaqa samawati wal ardi ba'dun hurum dalika dinul qayyim ko inna iddata shuru da Allah sana ajal sharan yawa kirgo na watanni a wurin Allah su ne wata goma sha biyu ne yau maka daga samaji wa ɗarbi na arbatun hurum cikin su akwai masu alhoman nan guda hudu rajab kamar da muke cikin shi daban da kuma wancan su uku wanda suke game da juna wayannan lokacin nan su larabawa suna wani abu da ake ma nasiya sai su ɗauki wani wata su ce a shi ne kawai suka tashi ta'adin su tunda wannan wata ne watanni ne masu alhurma guda hudu Allah ya saka musu alhurma ba a yaƙi a ciki to su kawai suka tashi ta'adin su ce a yanzu wannan watan ba shi ne ba misali muna cikin rajab rajab alhurma ne to suna so su yi ta'adi a ciki su ce a daga yau an jinkirtar da shi ko an yi gaba da shi a yi gaba da shi ko a yi baya da shi wannan watan idan sai su halatta wannan abin da ke cikin wannan watan to haka ne ana maimakon rajab ya kasance cikin wannan watan sai su fi gaba da shi ko su bayar da shi to abin yana ta kuɗi har lokacin da ma'aiki sallam ya yi a hajji na bankwana ya ce to yau yanzu zamani kai ya canza ya koma kamar yadda yake yau makaraka sama ce wazar yawa to wannan kuma za mu shiga cikin abin da ya shahi lissahi kenan abin da shahi lissahi kenan yawa wa kaulihi ko dan abin suna zawa wani wani cikin wani an ware zancen wannan ko sai a kawo zancen wani misali shi wani hadisin zamu karanta wa kauli da fada annabi sallallahu alaihi wasallam fil haudi zawayahu sawa'un wannan ilimi ne na masafa na surpass abinda shahi hili akwai sani wanda danganci danganci hilaye to wannan shine wani hadisin ke nuni zuwa gare shi da yace tabikin nan na alkausara yace zawayahu kusurwoyin shi daidai suke to wannan da san ilimi na na abin da shayi hili wanda shi ne ake ce ma kenan murabba'i murabba'i ne kenan murabba'i abin ne wanda ke kare yana da kusurwa guda hudu kenan wanda tsawon shi daidai ke da hadin shi tsawon shi tsawon shi da hiwa din shi tsawogagen dutse daidai suke to wannan shi ma hidin wannan magana yana cewa ya san abin da shayi yana ga tsirai wa qawlihi fi hadisi zikir da fadar ma'ajisar suna abu cikin abin da ya shahi hadisi wanda yake bayani bisa kan zikiri ambatan Allah yana cewa innal hasanata innal hasanata bi a cire misali ke kyawun aiki guda daya ana ninka shi sau goma fatirka kamsuna alal lisani wa alfinu kamsumi a filmizan ya ce kenan in ka haɗa su wannan a miya su makamsu ɗari da hamsin ne akan halishe amma dubu da ɗari biyar a cikin ma'auni wannan wani hadisi ne shi ma gunto kuma mun koma zancen lissahi a hadisi wanda ke bayani a nabi sallallahu alaihi akwai inda yake cewa akwai ruwa da take cewa tasbihi bayan sallah akwai wanda muka sani wanda ya yi shahara cewa za ku yi ya yi tasbihi 33 tamiri 33 kabbara ita ma 33 sai ka ce la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka cika ɗari sabai ruwa da take cewa in kai za ka iya yin guda goma goma yace to shi ne yake bayan nan in kai guda goma goma ko ne ya tashi talatin ko sai ce to talatin so biyar nawa ne shi ne ma kisanan ya iya musu baki dai hudu lissani kai talatin so biyar a ga wani sai mini sai yau ɗari da masu yawa to shi da kisa ya wa innan lahasanata bi ashirin misali ita ko duk abu aikin aikin alheri guda ɗayan gai za a ninka mashi sau goma sai ce to ba tilka mi'atun wa kamsuna wannan ɗari da hamsin ne alal lisani akan halashi in ka waɗe su amma wa alfu wa kamsuniya fil mizan a cikin ma'auni sun tashi dubu da ɗari biyar to shi ma su ai in ba dan ko wanda suka san ƙa'ira ta lisani ba sun san wannan na bayan dai bai da wahala saboda kawai kamar sifarori ne zero zero ne za ka ƙara gaba in aka ce so kaza so goma ko zai ka ɗauki zero ka kara abu wannan ya san wannan ka'ida wannan abu ne mai sauki ko ko in aka ce su ɗari yana sai ka ɗauko zero guda biyu ka kara ma wannan lissafi ko aka ce su dubu haka na sai ka ɗauko guda uku to wannan watakila shi zai yi sauki ga wannan sa amma sai yawon wanda ya san lissafi to ka ji mutum ya faɗa ma da gaggawa wannan ya ce kenan wannan ku yi ku yi ku yi tasbihi goma ku yi tahmidi goma ku yi takbiri guda goma wannan ya tashi talatin talatin so biyar kai tsaye ce muku ɗari da hamsin ne ɗari da hamsin ita ma ka yi so goma ta zama dubu da ɗari biyar to wannan kai tsaye waɗannan ce shi ma wannan ga masu lissafi lalle wannan nuni ne zuwa cewa wanda ke faɗin magana na haka kai tsaye kai tsaye ba tare da ya bata lokaci ba to lalle ya kware a cikin sanin lissafi ilimi na lissafi wa qawli wa huwa bi mawdi'in nima mawdi'ul hammam nima mawdi'ul nima mawdi'ul hammam hada wasani ba wani wani nuska yana fa na'am na'am mun san kuna gobe sun yaba na'am ko eh to wannan nimar naga na'am kin nan sai na jije shi cikin hadisi cikin hadisi na gani cikin mu'jamar kabir shi dai ni'ima ya sanya eh kuma sai naga da mu yahi dacewa ni'ima duk cewa kenan tun da sun sai haka tana yawa kuma a wata riwaya akwai mai cewa na'am kin eh na'am kamar in tambaya aka yace eh lalle wannan wuri ne wanda ya kamata a riki wurin wanka da shi a wajen to kuma ita ku ni'ima madalla da wurin wanka wannan ko waje ne annabi sai kalla ce wannan to yanzu kuma koma sanin ilimi na sanin hila yake waje ya kalla waje ya ce wannan inda za a yi wurin wanka da abin zai madalla da wurin wanka daga ba kuma sai aka rike shi wurin wanka abin ya bada fa'ida sosai wa kauli da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun shi ma wannan sanin abin shahili ne a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke tsakanin mahudar rana da mahadarta kibla ce to wannan kuma ya dangantu ga wanda mutanen da suke Madina ita Madina daga a kudu daga daga kudu daga ko arewa daga sama sama in sama kar arewa ne ko nor ko yau ita Madina tana daga arewa ga Makka to kenan kai da kake da za ka kalli Ka'aba kana arewa ina za kallo kenan ya gusum yawa to saboda haka wata wata jiha da wata jiha wata wata wani waje da wani waje ne ya sanya gusum tsaka gusum tana tsakanin yamma gabas da yamma ko mu a wajen mu shine tana tsakanin mahaɗar rana da mahudar rana yawa to shine annabi sai yake cewa to abin da ke tsakanin wannan ku da kuke arewa abin da ke tsakanin kuka kalli gusum duk abin da ke tsakanin mahudar rana da mahaɗar rana tsakanin su wannan alkibla ce mana an sauƙaƙa in ka kalli wajen ka huta inda aka ce yanzu kowa sai ya nemi daidai da ka'aba to dalilai ne za a gani wasu suna kallo kamar kusurwa wasu suna kallo kusurwa a kawai abin ya zo da sauki ko kowa ya kalli misali mu kalli inda muke zama yanzu na wurin dai alkibla kowa gaba sai ya kallo daga nan wurin daga nan wurin ka je har kama hita daga Nijar ka hita daga kasa ko duk gamsa ake kallo ko to yanzu ita kabin duk ta yi wannan haɗin ne to saboda dai kawai an sauka ka ce a abin da ke ina ka ce a kukalli abin da ke tsakanin mahudar rana da mawaɗar rana shi ne alƙibla to ma ke nan muna wurin abin da ke tsakanin gusum da arewa shi ne alƙibla yawa yana yana cikin abubuwan da ma da wannan mutane suka rinjayi wa akwai masu cewa a sai ka nemi ainihin alkim daga kalle ta a to tunda wannan hadisi ya zo an sauwake inda ka kalli wajen ka kalli da wajen da alkim da take ka'aba take ba sai ka kalli ainihin ita ka'aba ba to wannan ma shi ma sani ne yana abin da shahi ili wa qawli li uyayyanata aw al aqra ana afrasu bil khayl minka da kuma haka yana cikin nuni zuwa sani irin na maki sallallahu alaihi wasallam da ya ce ma wani da ake ce mai huyayna ibn husayn ko ko husayn ne ga shine da ya hidama da sadi eh alfuzari ce ko shi wannan yana cikin shugabannin kabilu kabilu kuma wa'anda ake ce musu mu'allafatu mu'allafatu qulubuhum da shi da akara kin akara bil hadis kenan akara dan hadis shugabanni ne amma waye musulmi ta dauri ba kuma musamman shi wannan oyayi rakin ana ce mai yadda kamar da zahabi ke hudu ya ce aha mako mota shi mutum irin wawaye ne amma wanda ake biye da su shi wajen mutum dubu goma suke bayan shi wanda suke wai yan mabiyan shi amma kuma Allah ya shi wawa asan haka na shi lamarin Allah in yi zashi ba da kyautar shi sai gani mutum misali in kana tsammanin wanda ya iya lissafi kamata ya samu kuɗi sai ga wani ya kware a lissafi amma bai da komi wani shi bai ma iya haɗa ma yin kuɗi kaɗan ba amma shi Allah ya ba kuɗi shi wannan shi ma Allah ya bashi jama'a amma mun bai da kamar ana tana da wawanci kuma bai musulunta ba sai daga baya kuma daga baya ma lokacin sai na bakar su jikar ila kanu ya ya bar musulunci ma ya rida aka yana cikin wanda aka yaka da aka ya koshi aka kamo shi sai na bakar shi ma irin yadda ya wa aki sallallahu alaihi wasallam na musu na jan hankalin su mutum da ke da jama'a sau in ai ana dan jawo hankalin shi jawo hankalin shi ake saboda ba ko banza in shi ya sallama mutane da adiba mutane da sallama ta bayan shi amma ka garaje shi tana yawa ta wannan abin da aka mai wanda suke bashi duk su saboda kuma su man siyata sai na bakar ya ya mai kyauta kawai shi kenan shika shi an sake shi fafa kuma babban mutum ne to har dai ya bar duniya yana nuna musulunci yasiru islam ake cewa yana bayyana musulunci to aka ce shine ko suna tare da maki sallallahu alaihi aka an gido dawakai shi maki sallallahu alaihi cewa shi yake cewa maki sallallahu alaihi ce ana afrasu bil khayl minka ni na hika furu akwai abin da furusiya irin yanayin mutum ya hau doki ya kware a hawan doki to ma kisa sam shine ke ce na hika wannan sai sai ce kuma ana alam bil khayl minka wace ma kisa mutum ni ko na hika sanin doki ma kisa sallallahu alaihi wasallam ce me wannan me kake ni da wannan sai wanda ka maka mai a ai shi namiji shine wanda zai doka takobi a in ya hau doki takobi akan ka hada shi kuma shi yana jikin sirrin dokin shi yana kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace kariya kake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani irin wannan dai ya kara ma dama irin yanda ma gisa san sodiya zaka tambaya abu kadan sai baka bayanin abin nan da ka tambaya da kari sama shi kamar da aka tambaye ma gisa sallallahu alaihi wasallam to wai ce ruwan kogi kogi ya kice ko teku suna yin arwala yace huwal tahuru ma'u al-hillu maitatu shi ruwan yi tsarkakku ne za a iya rola da su kuma abin da yake matacce ma a cikin shi ya mutu kihin ya mutu cikin ruwa za a iya ci ba ce sai an yanka da abin da yake cikin ruwa in ya mutu mushe shi kayan samu amsa ta wancan abin da aka tambaya kuma da kari shi ma yin kane kari ya yi diwan su hakika mana wa an su kabiru ga yanda suke mutanen kaza ga yanda suke ga masu imani ga marasa imani a ciki ga wanda suka yi alheri a ciki duka cikin wannan hadisin dogo to shi ne ce aula akara ko ko akara dan hadisi shi ma dai yana cikin mu'allafatu qulub wanda ake rarrashin su wani yaki ma kawai wani wani lokaci ko ga zutu hunain ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi su da dira rakumi 100 wannan shi akara yana cikin su wa qawli likatibihi yana cikin wannan kenan yanzu kuma shi ma wani fanni ko abin da shahi rubutu abin mamaki yake hida ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake hida ma mai rubutun shi kamar da zamu gani da da cewa shi ba rubuta yake ba ya zo ne ummi kamar da zamu karanta yace dai na kala ma ala ala uzunika fa innahu azkaru lil mumil yace ka ajiye ka rika ajiye alkalaminka akan tsakanin kunnuwanka kunnuwanka wannan shi yahi sanyawa mai shifta ya tuna mai shifta mai mai imla'i kana ina hudi kana rubutawa yawa a cikin saboda wai yayin nutsuwa wanda ke likitan wanda ke ke hidi maka kana rubutawa in kai yahi yahi nutsuwa in kamar ka rubuta wai sai ka aje akan kunnan ka alƙalamin ka tashi akan kunnan ka kamun shi in so ake yayi a wani abu da nutsuwa kina kai kamata ya hida ma ka rubuta sai ka aje kuma ka kashi wani zai cewa amma in ka rike kana kawai kai yawa kana jira kawai ta hudu ya zai ce kuma yana gaugawa shi ma sai abin ya karce babu nutsuwa ciki na wani abokin mu da muka yi karatu shi jami'a kawai dama shifta ce ake bada kawai in malami da in ya hudi shi na ta muna rago ne bai rubuta kuma dan keta kawai tun da shi bai iya kamo masu gaugawa kawai sai sai ki sai an rubuta an aka ce an rubuta an hadi kaza da ku rubuta sai ce wasil a ci gaba kawai da an hadi zai ce wasil wasil fakat kawai ci gaba kawai ci gaba kawai haka sami wasu wasu shi kwashe shi bai rubuta kawai yana ta bakwa da ya sa ana ba mutane wannan an ce kaza kaza kawai sai ce a ta gaba kenan an rubuta to wannan babu nutsuwa in ana wani a ta gaba a ta gaba da an yi hudi kamata yin haka faɗi ma magana har a sake maimaitawa ka rubuta ka sake rubuta ka sake nazari to ka wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka rika ajiye alkalami tsakanin kunnuwanka huwa azkaru lil mumil shine mafi tunatarwa ga shi almumil nan mumil yana kama da daga mai kosawa malla akwai malla millu akwai malal amma akwai kuma shi ko malla yumlil kamar da zuwa cikin alkurani wali yumlil lazi alil haqu wala takil wace wali yumlil lazi alil haqu wala takil la rabbu wali yumlil yayi imla'i allazi alil haqu wanda ke da hakin shi zai imla'i shi zai wadi ga yanda za a yi wadansan san rubuta bashi da Qur'ani ke cewa kenan to nan kaga wannan wali yumlil lillati daga malla ne aka raba shi kamar dakta ko sallah ko ko shakka to kamar wannan din mudaf ne fili hada ma annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaktub wannan tare da cewa shi ma aki sallallahu alaihi wasallam baya rubutu walakinahu utiya ilma kulli shi sai dai kawai an bashi sanin komai ne hatta qad warat asarun bi ma'rifati hurufal khalq har wa an sa sai sun zo an rawaito hadisai masu nuna cewa shi ma'aji sarsan ya san ilimi na haruffa na rubutu wa husnu taswiriya da kuma kyautata kamanta ta wanda bai san ina shi na ya hudu abu yanda yake ya kamanta shi ka kauli kamar yadda an mamaki to an ce to shi bai iya rubutu bai rubutu bai rubuta bai karanta to ya aka yi yake da ilimi na sanin rubutu da kuma fannin harfa wani hadisai ne sai yake kamar misali akwai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tamuddu bismillahir rahmanir rahim yace kar ku sha bismillahir rahmanir rahim yana nihin wannan sinkin kar ku rubuta ba ku bakin da kar ku sha ta in kuka sha ta ko sai ku yi min akwai akwai wannan rubutun wani suna rubuta saboda gwanta kawai ba ma sai kai hakura ba ba tare da kai kun bayyana hakura ba yace to kar ku yi wannan jan saboda wani sai ya tsammanin babu sai sai ce dimi dimi kaga kuma abin ya ya lalace rawa ibn shaban wannan ibn shaban ya rato wannan hadisin min tariq ibn abbas daga daga hanya ta abdullahi ibn abbas wa qawli fil hadith al akhar kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani hadisi na daban allazi yurwa an muawiya wanda ake rawaito shi daga muawiya ibn abi sufyan kenan radiyallahu anhu annahu kana yaktubu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rubutu gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dama an san shi zainab awu yana cikin masu rubutu na wahayi masu rubutun annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ce gare shi alkidawata ai ija alfi halika ka jara tawada an suka ce ka je wani abu na kishi malika to ni ya yana mun kama da kwaro ko shine ko ba shi bane Allah alam ka sa shi dai abin da zai gyara tawada ne yace ka gyara tawada da farko in za ka yi rubutu sannan wa harrikil qalama ka karkatar da alkalami aka ce ka karkatar da shi wajen yankan shi ɓaran ɓangaren dama ya zarta na hagu wannan shi yahi sai ce yawa wa haka suka ce wannan shi yahi tsaye da rubutu kuma rubutun ya haike wa haka haka nan yawa jirge ba shi na ake ma jirge ko yawa to shi ne wa aqimil ba'a kuma in za ka rubuta bismillah ce ka tsayar da ba ana ni wannan dungun da ake ja maimakon a yi bi kamar kawai ba an yi ja amma wani alif ina ake wani harkon bismillah harkon bismillah ko wani alif da ake haɗa shi ba ce ne to wannan shi ne ake ka tsayar da ba a kamil ba ka tsayar da ba wa farriƙi sina kuma ka rarraba sun haƙoran sinkin nan shi ma ka rarraba su wala tu'awwiril mima yace karka shahi mim mimkin nan shi ma ka hiddo wannan da ake ce mishi wadda rubutu ne ido ido ake cewa komi ido ake cewa da uwa ma wani aka reta a ta abu da ta ko abu da mimkin nan dan yawa to ka me kake kurma yawa kai kurma baki mimkin ne yace abu da ta kakka mata kakka mai da ta mai ido da shine abin ne da daga aurin ne ko aura kamar ido da amma nan ana nin da kakka shaye ta wa has wa hassanillah kuma zaka rubuta Allah shi ma bismi bismi bismillah Allah kin nan ka rubuta shi da kyau eh ina jin naga wansu farla na rubuta wanda wanda ya rubuta Allah da kyau akwai farla da yawa ina mance wannan bin kun bincike ba amma mutum ka rubuta din zaka rubuta sunan Allah in ka rubuta shi da kyau akwai wani sakamako mai mai girma wa muddar rahman kuma in zaka zo ya rubuta wannan duka bismillah bismillah yasin ka zo ya rubuta ar-rahman shi kake kuma ka jashi shi ko nan an yi magana riwayoyi an ce ana nihin ka ja nukin nan nu a raƙin nan ta ar-rahman ka sha ta kai rafke ce wani suka ce ana nihin duka harrufan na ar-rahman a sha shi saboda shi rahama daman ar-rahman mazhara ce ta rahama wadda ta gama kowa da kowa saboda haka ake so a ja shi ta ga da kowa da kowa kuma cikin wani hadisi ya ce ma ka ja ar-rahman kai ma sai ar-rahman yi ma madadi ne ma ya cikin kula ne ke cewa inda ke cewa can cikin suratu ta yi namun ce ya ta ki zaune daga madakin nan ne yumdid lahur rahmanu matakin nan to shine ce ka ja shi kai ma sai Allah ya ma madadi ko shan widin rahim kuma ka kyautata rubutun ar-rahim shi ko shi kyautata shi ake shi ko aka ce an an wadi shi ko an so a kyautata gare shi saboda na masu kyautatawa ne wannan shi ke bantacciyar rama ne ga mu'minai shi ta abin da ya danganci ismi suna mai suna wato suna ar-rahim kenan wa hada wannan وهذا وأنه كويتي وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتاب والقراءة وأن يتي وأن كنا واتو أبن لي قبات وأن نبيان bayan shi ita koda wata riwaya bata inganta cewa annabi sallallahu alaihi yayi rubutu ba to duk haka dai yace wannan bai nesa cewa Allah zai iya arzuta shi sani sanin wannan sanin abin da shi rubutun kuma Allah ya hana shi rubutun da kuma karantawa karatu ba ba karatu ba kawai na aka ce karantawa na kadiba ka karanta yawa nace wannan Allah zai mai ilimin Allah ya bashi ilimin yanda ake abin amma dai shi dai ba zai rubutan ba an hana shi ya rubuta hana shi ya karanta da cewa cikin riwaya da ake wadi lokacin sulhu Hudaybiya da sai na da annabi sallallahu alaihi ma da kawar da suka ce su ba san ba a ce min da ce a rubuta min muhammadi ko ko haza ma a hida dine muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta aka sanya muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka ce a haba dan bi za samu rasulullahi inda mun san kai ma ake Allah ya da mun bika suka ce sun ai ba san wannan magana ba ai sai sai to to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya shahi sai na ali ya ce ai ina ai ba ta yawan shahi in shahi wannan ni ko abin da iman da shi ba zai shahi to Allah ya zama ce shi aka gwada mai wurin shi ya shahi ya rubuta akwai ruwa da take ya rubuta kuma cikin sai Bukhari a to shi ma dai wannan in ya ma in hakan ne ya rubuta shi ma wani ƙarin wani mu'jiza ne tunda an san shi bai rubutun kuma gashi ya zo ya rubuta wannan take wa ma ilmuhu bi lugatil arab amma abin da ya danganci sanin annabi su salam dangance da lugogi kuma na laraba wa hibzu ma'ani ash'ari da kuma kiyaye ma'anoni na wake-waken su fa amrul mashhur shi ma wani abu ne wanda ke shahararre a wannan shahararre ne saboda su za su zo su yi wake shi da mun wa ma allamna shi ma maghila Allah ya ce da mu ba mu ba mu koya mai ba wake masu zargin dan saboda da mun wasu sun zo kasu ce wai qur'anin wake ne dama Allah bai yi shi shi da koya mai waki ba amma Allah na shira wa ma yin bagila bai ma dace da shi ba sallallahu alaihi wasallam to amma ku wanda suka iya suka kware in suka yi sai ce ah to wannan ana isa kaza a wajen nan sai ce eh ana ya sanya na cewa sanya shi ya masa wurare wannan an yana da yawa inda ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta a can gaji sai ah ah ka ce dai kaza inna rasulullahi sayfun ah yusda'u bihi yi ka bin sai sai muhannadun min suyufillahi masululu muhannadun yace takobi ne ma'aikin asar salam wani irin takobi wanda ake haska kawa da shi saboda yana da haske sosai yace muhannadu shi sai ce wai irin kiran hindu irin kiran indiya bin suyufillahi masululu daga cikin takubban Allah wanda suke zararu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ce sa min suyufillahi da ku a ce min suyufil hindi daga kiran hindu kuma abin ya daidai da wajen irin wannan yana da yawa wanda ma gisa sanin yake gyara musu ta da shi bai bai ma kula ma wannan mukum ba ba ba aikin shi bane musulmi yace kad nabana ala ba'dihi awwal kitab mun yununi mun talakas akan sashen shi a cikin farkon littafin nan wa kazalika hifzuhu li kaseer min lugat al-arab haka nan yanda annabi sun kiyaye da yawa daga cikin lugogin al'umam al'ummatai ma ba wai laraba kadai ba a wannan ba laraba ba amma mamaki sai a je annabi sallallahu alaihi wasallam yana yare na wanda ba ba laraba ba ka kauli suna hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin wani hadisi sana sana wannan shi ko wayya hasanatun bil habashi ana nin hasana ne wato abu ne mai kyau hasana mai kyau yayi kyau yayi kyau ya faɗe shi da yaran mutanen habsha a ce shi kenan nan afirka an ce kuma wannan ya faɗe shi na sallallahu alaihi wasallam a wata da ake ce mata ummu khalid ita ya khalid bin sa'id ne wani yanda wanda suka yi hijira suka je a habasha ita a can aka yi ta a habasha to shine ma kisa sai ne mata kyauta wata riga ta sanya tana karama annabi sai yace yace ta yi kyau ta yi kyau tunda ita ta a habasha a can habasha aka yi ta kamar bara muku bara muku yaran ku dan can wajen shine annabi sai ya yayi yaran wannan na tana sana sunan da misali nan maka dan ba wanda ya san me ake niyya in ba wanda ya san wannan yaran na habasha na na habasha an ce wannan shi shine farko wanda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim shi Khalid bin Sa'id mai shi ita wannan ummu Khalid wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sana sana ki wa qawli wa yakthuru al haraj da kuma ma'aki sallallahu alaihi wasallam inda yake cikin hadisi da yake cewa yakthuru al haraj haraj yace wa huwa al qatl shi haraj kin nan ba san shi ba ba cikin yawa wanda shi ba cikin larabci yace huwa huwa al qatl shine kisa yace kisa zai yawa yana wannan cikin hadisi ne shi ma mai nuni zuwa karshen zamani wanda yake cewa ma za a kashe mutum da wanda ya kashe shi bai san dan ya kisa ba wanda aka kashe bai san ma dan ya kashe shi ba a to da cewa sun ce kuma amma to wannan yana iya kasancewa akwai shi yaren larabci laraba suna faɗi kuma wanda ma ba laraba yan mutanen habasha su ma suna faɗi duka wallahu alam wa qawlihi da fadar maki sallallahu alaihi wasallam fi hadisi abi hurairah cikin hadisin abu hurairah da yace ashkamba darda yace ai wajiqul batin wannan magana ta ashkan badar da yana nin ciwon ciki bil farisiya da farisiya an ce sana abu abu ya tarra ma kisar sallam saman ciki kuma wata ruwa suka ce a wani ne annabi sallallahu alaihi shi ma masallaci yana yarda ciki to dide ana iya hada duka hadisan sai ma kisa sai abu ya ce menene menene wannan ya ma ki Allah sai ce me sai wahidi wannan ashkan ba darda ciki ne ki ciwo ila shi zalika zuwa wajen wani wannan مما لا يعلم بعضا بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس daga cikin ababen da tashin shi ma ba wanda zai san shi ba wanda zai iya tsaya da shi sai wanda ya yi gwagwarmaya da karatu sai wanda ya tsaya ya yi karatu in ba ka karanta an ba wani ukufa ala kutubi kuma wanda ya dukufa akan littattafai wa musafanati ahli ahliha umarahu da wanda kuma ya tsaya ya yi zamantakekeniya da ma'abuta wa'annan sannan tsawon rayuwar shi shi ne kawai zai iya sanin wannan abu daga cikin irin abin da ma'aji sallallahu alaihi wasallam ke ne daga cikin sanin yaran mutane in ba wanda ya tsaya ya karanta abin ba ya dukufa akai ko wanda ya zamana da su ya jima tsawon shi tare da su yake ba to ba ya iya sanin tashin irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ba sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajulun kama qala Allah ta'ala anhu shi ko Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar yadda ma'aji sallallahu kamar yadda Allah tabaraka wataala ya faɗi dangance da shi yace ummiyun bai san bai iya rubutu ba bai iya karatu ba lam yaktubu lam yaqra bai taba rubuta ba bai taba karanta ba wala urifa bi suhbati man hadi sifatu kun ba san shi ba da abokantaka da wani wanda shi wanda shi shi da sifar shi ba san yana da ina ya zamna da wani wanda shi ya iya rubutu ya iya karatu ba wanda a ce shi aikin shi ne balla a ce shi koya ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور هكذا bai tasa ba tsakanin mutane waɗanda suke da ilimi na karatu ga wani abu daga cikin wannan lamarin wanda su gabata bai zama na wani wanda suke da ilimin wannan abubuwan ba duk suke abin da shayi ilimi na lissayi na sanin hili na dibbu na tafsirin mulki da sauransu kamar da magani nan bai zama da su ba wala urifa huwa qablu bi shay'in minha sannan ba san shi ba da gabanin haka gabanin wannan lokacin a ce gabanin aike ba san shi ba da sanin wannan abubuwan قال الله تعالى الله ملك سركي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك يا ما شاء الله بك زمو با kana karatu ta tulumin qablihi min kitabin kana karanta wani daga cikin littattafai ko wanda suke samawiyai ko ko wasu ba baka zama kai mai karatun wa'ansu littattafai bane ba wala ta khutu bi yaminik kuma baka zama kana rubuta su ba da damaka malama suka ce wannan da aka ce bi yaminik an ya ce ma wala ta khutu baka rubuta shi baka baka rubutu ya isa amma kace kun baka rubutu da damaka suka ce littauki dan karfafa magana ne kamar da kake cewa wai ra'aitu bi ainayya ra'aitu bi ainayya kamar inda kace zaka cewa na ga mutum da idanuna ai da da kace na ganshi an san da idanu gari ko ko kace na ji shi da kunnuwa na kana so karfafa magana ne da kunnun ka wai babu shakka ka saurare shi to saboda haka shine shi ma ake cewa na wurin Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ma kunta ma wala ta khutu bi yaminik kun baka rubutawa baka zama kana rubuta shi ba da damaka dan karawa wani ko a sam sam sam baka rubutu cikin aya ke ta izal larsabal mutilun inda inda ka kasance kana haka da mutilun a mutanen banza masu neman dole sai sun batanci sai sun kawo karere sun sanya cikin gaskiya lartaba ai da sun yi irtiyabi da sun yi kokonto da sun kawo shakku da daman ai yau daman wani shi makaranci daman ya iya rubutu ko shi ne ya naɗa ya rubuta kan shi a tare da cewa ya ce ina ma yawa kamun ina ga lokacin sallah ya abin da ko tare da cewa za mu tsaya na wurin tare da cewa har wa'anda abin da ya zo da shi wa'anda suka iya rubutun suka iya karatu su ma sun kasa kawo kwatankwacin shi ko abin da ya kama da shi daidai da aya ɗaya aka ce su kawo sun kasa kawo ba ku haɗu har ma kai da mutane da aljinu masu yi kokari su kawo kama alkur'ani har yau shiru kake ji har gobe wa illam tafa'alu wa lan tafa'alu qur'ani ce har abada ma bazan ku in mu yanzu ba ku yi ba har abada ba za ku yi ba har abada kuma an kasa kawo abinda ya kawo su aka ce masu mubtilu su yasa alkur'ani ya ce lartabal mubtilun inda a ce yana rubutu ne ma ya fi rubutu da karatu da wa'annan masu so su sanya wani shakura sun ce a kawai shine kirkirkan shi to to ko da ma ya sani to rashin sanin shi kuma shi yayi kahuwa hujja cewa lalle wannan mu'jiza ce lalle wannan abu ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai kirkira bane ba kamar da suke wuri alhamdulillah nan zamu dakta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لك والخاتم لما سبق ناصر ما تبرك هذه لا سؤالك المستقيم ولا ديك الذين سؤال رزقك التامسون سلام عليكم الحمد لله